العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دا فتوك وطن ربيع الثاني جنم مزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبونا فتجي فتو دا أربعين دي دي دي دي دي دا ترى وطن شابي ميلادية دبو بي دا عشرين الله تبارك وتعالى مكروكو sai mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin karfin sunayensa a akwai yan uwa waɗanda ba su da lafiya sun aiko cewa a sa cikin adda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su lafiya kuma Allah ya tsara mana abubuwan da ke damun mu Allah ya kowa sanin abin da yake damun kowa muna fata Allah ya ba kowa mafita akan abin da ke damun shi don karfin sunayen nan ba na nawa za mu tashi yau almabasun na nawa نعم المبعث التاسع أول من يدخل الجنة وأول من يدخل النار farkon wanda za su shiga farkon wanda zai shiga aljanna Allah ya sa muna daga cikin aljanna sannan kuma farkon wanda zai shiga wuta Allah ka kare mu daga shiga wuta haka ce awwalan awwalu dakhilul dakhilun ila aljanna farkon wanda zai fara shiga aljanna shine aka ce nan ba ta daya awwalu man yadkhulu aljannata muhammadun sallallahu alaihi wasallam farkon wanda zai shiga aljanna kenan annabi muhammad alaihi abdullu salatu wa taslim ka kyale duk wasu kwace kwace da ake yi a ce wani ma har zai shiga aljannan ba a sani ba ya dauki mutane ya kai cikin aljannan har ya ƙara ba ya kai so uku ya sa su aljihu ya kai kuma sannan abin nan ne kuma waɗannan abubuwan kullum ma ni gani nake karuwa suke yi a yayin da mutane suna ganin karatu ma kan waɗannan abubuwan kamar an gama su kuma yanzu ƙara sabo suke yi tun da ranar nan naga wani fa ya tambaya daga wata ƙasa wai ke tambayan wani wai shi duk abin da zai yi zai ce sai Ibrahim ya tun zai ci abin ce sai in ya tun duk komai zai yi in ya sai ke cewa aka ce yace menene matsayin wannan yace wannan shine daidai saboda su ma fata ma suke Allah ya kai su irin wannan matsayin na wannan domin kai yanzu in yatsun ya riga ya narke ne ma a jikinka saboda haka komai zai yi sai in yatsu ba komai in zai ci abinci in zai sha in zai tashi in zai zauna duk abin da zai yi shi baya bismillah sai dai sai in yatsu kuma ya tambayi wannan ya ce mai abin da yake yi daidai ne yake yi haka shine daidai su ma fata suke ma Allah kai su wannan matsayin da in yatsu zai narke a cikin jikin sai da duk motsin da za su yi za su kira ka duba irin wannan in ba faɗi wannan matsayin kafirci wani kafirci kuma za a faɗi daga baya to laka irin waɗannan abubuwan kullun ƙaruwa suke ku karanta littattafan da malamai waɗanda suka san abin suka yi maganan wannan wannan babba halaka mun sha gaya muku ku karanta tofatu saniya da sanayar mai gari ku karanta wancan littafin nashi da ake cewa a wane ne a tsarika ne ya ma sunan littafin namu na na hakikatu tijjaniya ko hakikatu tijjaniya eh to shi ita wannan wannan abin nan kana wanda sunan yau to dai haka nan yana na ai littafin ko kuma karanta littafin sa wanda yana doktora akan shi kanshi Sheikh Ibrahim Yas tunda dama littafin sunan shi Sheikh Ibrahim Yas wanda ya tafi har gidan cikin gidan ya je ya gano abin da suke ya dawo ya rubutu ba abu bane wanda za a ce mutum kawai yayi sadafa kawai dacewa aka ya san abin kuma nama yayi ya kai kololuwan matsayin da duk ake so mutum ya kai a cikin bangaren sannan kuma Allah ya shirya da shi ya bar abun ya dawo ya rubutu a kai to da ka mutum ya san menene wannan shirman yake yi kuma sannan in ba aka nan ba mutum ya zo ya mutu ya kama kame kame a lokacin da kame kamen ba zai mutu amfani ba har mutum ya ce kawai wai wanda ya gaishe ma kawai dan aljan marra amarra amarra amarra amarra amarra ani da kalal jannata bila hisabin wala hisabin wala butani wanda ya ga wanda ya gan so ya ga wancan ya ga wancan wannan ma ya ga wancan wannan ma har hawa goma duk wanda ya gan so in aljanna ne kuma wala hisabin wala iqab babu maganar hisabi babu maganar azaba wala butan kuma wannan ba maganar ƙarya bace in ko ka je kaga ƙarya ne ka tuku mai doya a kan kuma sun yadda da yawa mutane za su zo su ga kawai irin kamar yadda aka fito da wannan wahdatul adiyan irin interface sai su rika cewa wai ai magana akan waɗannan abubuwan ya wuce magana akan shi'a ya wuce magana akan waɗannan abubuwan sun wuce bayan su kuma suna ta aiki suna jan mutane to in kuma kai ka ce ya wuce a matsayin kai ka iya karatu ka yi karatu ka gano abin to yara masu tasowa ba kamar fa yanzu ne ka ce ana koyar da arabiya ake ana islamiyya ko kuma ana makarantar boko ana koyar da abcd ka ce ai tun da kai ma abcd ka koya yanzu an dade ana ta maimaita su yaran da suka je makaranta su a koya tun da an dade ana yi koko ko huruf waɗannan abin nan huruful hijaiya ka ce ai an dade ana yi kai ma kuka koya na haka yanzu yara na sun je makaranta ta koya musu da an dade ana yi to su ba yanzu ne suka zo daidai lokacin da su ma za a koya musu background foundation ba to amma mutane sun ce wai an mutu wannan wurin ne kuma mutane suna ta jan mutane laila da hara suna ta halakar da mutane kamar aka ba ana maganar da mutane sai ai an mutu wannan maganar yanzu ya kamata ma ana maganar waɗannan ba abun nan ba sarrafa ba Allah ba a wuce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yahudu sun kasu kashi 71 kiristoci sun kasu kashi 72 al'umman musulmi za su kasu kashi 73 yace kashi 72 daga cikin 73 na dukkan mutane guda ɗaya su ne kadai waɗanda su yan aljanna su ne alfurqatul nadiya as-sa'ifatul mansura haka fa yadda furqatul nadiya nan manhajin furqatul nadiya ga tsarin su gaba daya su ne waɗanda za su shiga aljanna duk wanda ba su waɗan wuta ne to kuma sannan ba za a magana akan waɗannan ƴan wutan ba sai mutum ya riga ya zama ɗan wutan shi ma a cikin sannan guda ɗaya cikin saba'in da uku a ce ɗaya su ne na daidai sannan a ce a daina maganar sauran kada a gane wannan mummunan ɓanna ce ko da haka mu yi ƙoƙari mu rika abin nan dinnan mu karanta sunan kuma na akwai malamai malamai sun wasu na karantarwa kawai abokan sun zo mai aiki ne to haka kowa ya je koma wurin shi shi ma ya ƙara nuna waɗannan a samu littattafai da suke magana akan wannan farko ba Allah kanana kanana waɗanda za a iya fahimtar da mutane a fahimtar da su na ta mana mai ishara akan risalatu da'ila sunna wannan kutayyin ne amma ya faɗi abin da zai bada mamaki kuma shi malamin sadda ya rubutun ba shi ma a jahilce ba ya taɓa yi ne hauri da suka yi kaza ma zai gaya ma cikin littafin zai gaya ma ga abin da suka yi a Kano ga shi nan ga shi nan ga shi nan zai fadi a cikin littafin littafin nan kyauta aka raba su a nan ƙasa to yanzu ma an fasara shi da Hausa to aka mutum ne ma karanta ga ibal qaid shi'a shi ma ku tai dan karami ne amma yayi bayanin yadda aqidan nan take mai muni sai bayanin irin waɗannan abubuwan kana nan da muka tabo wurin muka dan fara yin magana nan mutane sun sun mamakin yadda ma masifan ma take cikin irin waɗannan abubuwa to haka dole ne ai ta karanta tunda su laila na hara aiki ce suna ta zan mutane amma mutane a tafi ko a jihar mutane wa'azi so daya a dawo sai wata shekara a koma ai wa'azi in an yi ma mutane an tunatar da su ne tun da an tunatar da su sai su zo kuma a dora sa kan wani abu su kama aiki kuma amma wa'azi so daya a shekara ba shi zai sa mutane su gada shi ba an dai zaburar da mutane dole ne mutane su samu yadda za su zauna suna da malami jinjinjin suna karatun littafi daga bango zuwa bango daga bango zuwa bango su gane menene addini ba wai kawai abun nan bane kamar wanda zai je makaranta ne yau lacca ya dawo wani kawai zai lacca shi ne zai ci jaraba idan ya gama ci jaraba wannan ya wurgar da takardun abin da ya karanta ma aka yi jaraba da za ka tambaye wani ya manta mafi yawan su ya manta sun ma a wannan lokaci shi ne zai koma ga wai karantar da mutane ko ya je ya ya samu kwali ba shi bane karatun abun nan ba sai dai kawai ba ku yadda ba amma haka yake ka karanta ta'lim na na wannan ba abun nan kitabul ilm na shi salu rusaini ka ta yadda ya bayani irin waɗannan abubuwan da hadarin yadda karatu ya koma kawai karatun da mutane suke yi kawai na mukarrarat wannan ma hukun wanda suke karatun kenan wanda ma ya je ma ya mukarrarat ne ya ma ya karatu ya kan kamar mukarrarat ne ko an yi mukarrarat ne ya gama sahaba ce ma in fito ne ka karanta littafi kaza mukarrar ne an yanko cikin littafin ko amma babu kaza amma babu daya biyu uku hudu biyar da an gama ka gama littafin kenan sai ka yi an yi magana ta ce ka karanta littafi ne karatun littafi kuma ba wai mutane ba sani bane sun sani akwai wanda muka taba zama da shi yake cewa in an kwatanta har misali ya bayar yace kaga karatu daga littafi zuwa littafi yace kwatan kwatan abin da zan gaya ma da kuma karatun da ba daga ake dauka na muqarrarat yace yanzu idan ka dauki hita ka dafa ruwan zafi a cikin katin ka dauka ka juye ka aje a wani roba ka karbe sannan kuma ka dauki tukunyar kasa ita kuma ka dafa ruwan zafi shi ma ya tafasa ka juye ka juye wannan ka juye wannan wanda ne zai fi dadewa bai bai huce ba yace kai ka zan da gani wannan tukunyar kazan nan ne zai fi dadewa bai huce ba bai huce ba yace to shine kwatankwacin karatu da alidabi daga bango zuwa bango da kwatankwacin karatun bango wani kuma malamin ya tashi sai lokacin da karatu ya daina daraja tun da aka fara karatun bango saboda shi ne za karatun da za ka je shi ma zai zo sannan bayan haka nan kuma kai kana zaune shi yana tsaye kuma ka ce shi ba malamin na tsaye shi kuma ɗalibin na zaune kan kujera ba ka ce shi ba to sannan kuma babban hadafin manufan kwali kowa yana son ya samu GPA din shi zama ya fi na kowa to da ka fito yake shi ya samu kwali to daga nan kuma aka daina samun matsala aka fara samun matsaloli kuma wala ne to da ka kare amma ba ta ne ba karatu bane ai wasu suka yi wancan din su gama ne sai su je su yi abun nan idan ka kalli kaman wanda suke mamlaka su wasu kafin su je ma wannan na nizamiyan dama sun riga su zama malamai sai su je su yi nizamiya saboda hukuma sai ta ga takarda wani kuma zai je ne in tun farko ne zaniya aka fara sati to ko bai zama malami ba shi ma ya sani in ya gama sai je yadda kwalin nan cikin akwati sai koma kuma gaban malamai ya dauko karatu tun daga farko a zuwa ƙarshe haka ake a Sudan haka ake a Algeria da yawa wanda yayi wannan dan yayi wannan baya ma shafi malami ne dawowa zai daga baya ko dai dama yayi kafin nan ko kuma dama bai yi ba sai ya dawo sankiti yana ba da labarin lokacin da yake karatun muktasar ita idan ya je wajen malamin sa kawai kalma ɗaya yake ɗauka daga nan zuwa nan bayan la'asa ake karatu in ya koma kuma zai kwana zuwa saboda sai ya bi duka sharhin wannan kalmar duk littafin da aka rubuta na maliki aka yi maganar nan a sharhinta da daddare sai ya sauke shi ya duba ya ga sharhin kalmar nan sannan bayan haka na ci gaba to ya kuma kaga yadda ya zama usuli ana magana usulul fiqi har yanzu shine wanda ya usul ga shi nan ana ta fama da shi to da an san abin sosai da gaske amma wannan kwalin ayi kawai qarrarat ko mutum zai karanta duk kullum manufar sa kawai zai iya karrar din nan da baya fita wajen mukarrar yake shi ne ya gaba ka ta daina magana akan waɗannan abubuwan su kuma suna aiki lalle na haram suna ta halakar da mutane haka ai kokari a rika yi sai kuma wata shawara ma da wani ya kawo tunda na tuna magana yayi yace yana da kyau a bada shawara kuma na ga nan gurin yayi daidai da shawaran nan saboda sai kamar yadda naga muku nan malamai da yawa yayi magana yake cewa shi yana ganin ya kamata a jawo hankali game da saukar karatun alkur'ani yanzu da ake yi domin nan gaba abinda abin nan zai kawo ba karama ba ce ya kawo mashakil da yawa yace yanzu ya kai ga saukar karatu akwai makarantun da za su ce dole yaro sai ya kawo kaji kaza wasu ma a ce da ran zai kawo kaji ko nau'in nama kaza sai ya canza uniform sai an mai sababbin dinki sai an mai kaza to yanzu wanda ya taso shi maraya ne ko ayan talakawa ne kana ganin ranar da aka ce za a sauka zai je in bai da waɗannan abubuwan a caji kuɗi kuma da yawa na takardun da za a bashi certificate kuɗin kaza kuɗin kaza kuɗin kaza jama'a mu kan mu manta ba abin nan addini muke mu aiki addini ake to ina ruwanka da cewa za a yi dan za yaro zai sauka makaranta a wannan kace sai sun kawo kaji kaza akwai wanda ma za su sai sun kawo sai su hada guda kaza su rabu to wanda yanzu a irin wannan yanayin wanda yake shi talaka ne iyayen shi koko shi maraya ne ya taso ya ake tunanin zai ku duba fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar sallah ya ga maraya yana bin gefen hanya yana kuka annabi yana tare da manya-manyan baki ya babbakin nan ya bi yaron kan yaro yaya aka yau ranar farin ciki da kake kuka yau sallah yace shi da kayan sallah ne shi take kuka to ya aka baka da kayan sallah ce baba na ya mutu ko bai samu wanda zai tsinka mai kayan sallah nan ba shi take ta kuka ranar sallah annabi ya kama shi rungume ya ce ba kana so ka zama kanan Fatima sai ka gidana ka zama kanan Fatima ya ce yana so annabi bai kyale yaron nan ba sai da yaron nan yayi dariya yayi murna to yanzu an zo za a yi sauka an ce mutum yana cikin sauka iyayen shi ba su da hali ka ce sai ya kawo kaji guda hudu kuma wani ma bayan kowa za a yi ba nama wani kowa da abin da za a ce kawo wasu a ce su nama za su kawo su wasu a ce su kaji za su kawo wani ma har a ce zo da kajin da rai to in ya zo da kajin da rai ku yaya da su ku kai gidanku ko ku yanka su kuma bayan ya kawo da rai duba irin wannan abubuwa to sannan a sashi sai yayi sabon wasu kaya sai yayi wasu uniform sai yayi na kaza abun nan bai da baya da wata manufa domin asalin gasar da ake saukar da ake yi ita kanta gaba ɗayan ta an ɗauke ta ai manufa ce kawai ta maslaha na abu mai kyau cewa ana so a yi tasbihin waɗanda ba su yi wasu ma su dau abin da kuke su sai su ji daɗi sai su ma su dau su dage to a yanzu in aka zo irin wannan hidiman mutum yana da yara guda biyar wata ya kawo kaji hudu nawa kenan sannan ya canza masu uniform ya masu sababbin kaya na wanda za su fito gaban mutane su karatu sannan bayan haka nan kuma a zo a ce wasu wurin ma ga maza ga mata sai a jera kuma ga kujerun mata ga wannan mata ku fito su da maza to wai duk ina ma abin da makarantar ya kiran kenan maza da matan su fito su karatu kai ko ba ka bane su fito su karatu kuma wani ma malamin ya ce a'a kowace ma ta zo sai ta daga niƙali saboda har makharijul huruf ba ta fita saboda niqabi to ina rasa dan abinda muka karanta karantar da yaran sa niqabi a karantar da su komai sai ranan da kuma jama'a suka taru da wanda suka san su da wanda ba san su wata ta kuma daga niqabi su karatu gaban mutane saboda makharijul huruf su kuma an zo hada su maza da mata su su karatu jira ta karanta wannan kuna ganin ba zai ba da sanna ba nan gaba kuma nan gaba kenan sai mai hali saukan ma zai yi in ba haka nan ba da an kai wasu su suka kai wajen saukan sai su zana kansu daga makarantar su daina zuwa inda sauka ta kusa in an zo za a soke su in ba su ba da kuɗi ba haba ya jama'a karatun addini ba ba makarantar boko ba ce da yawa mutane sukan zo su yi wannan rabdun ne sai su inda makarantar boko ne nawa za a biya inda makarantar boko ne kudin ma nawa wata gaskiya ne haka ne amma tun da haka mutanen suke ai kai kana tunanin samun wani abu wurin Allah wancan kuma zai yi bai tunanin samun wani abu wurin Allah illa kawai abin da ke kallo kiyanan duniya duk akwai musulmai wanda suna haka bi yana koyarwa amma da manufan kuma yana so Allah ya biya shi ai shi ma amfani ne tunda an koya ma yaron sana an koya ma bayan ta muke a rayuwa ko wanda zai shiga da wannan manufan amma dai ina jawo hankali ku lura da waɗannan abubuwan kuma ku bada sha'arwayi inda ko ake bada sha'arwayi kada ya zama na wannan dalilin wannan kuma mun samu wata mafsada da za ta zama mun yi saddun an sabilillah yara na son su karatu tunanin waɗannan mutsunonin da za a biyo masa da su baya su bada kaza su bada kaza su biya kuɗin exam jarabawa su biya kuɗin certificate su biya kuɗin sababbin kayan da za su sa na uniform sannan a sa su kowa sai ya kawo kaji guda kaza ko ko sai sun haɗu sun yanka rago ina ganin wannan in iyaye suna da halin suna da abun nan su wanda suke da hali suke yi sai muke kuma wanda ba su da hali haka ne a hada gaba daya wanda suke da hali kowa ya kawo gurgurdan abin da ya sauka ga gare shi indai har sai an yi sai a hada annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda yake da sahabbansa cewa yake yi in za a ci abinci ko za a yi gamayya a hada sai sai kowa abin da Allah ya hore masa ya kawo sai a kawo a hada in yaga abun nan ga mutane da yawa ga abun da aka hada kadan kuma sai shi ya hada abun yayi abun addu'a gaba ɗaya kowa ya samu ba mai cewa ga nashi ku duba yadda aka yi da shi da matan nan da aka debo da ta debo ruwa yaushe ne muka magana naman ta yazo aka zo daji ga sun tafi ya ba ruwa sahabban shi suka tafi neman ruwa suka gamu da wata mata ta je ta debo tulunan ruwan da ta doro akan abun nan ɗinta jakin ta kora ku sai baiwa Allah daga nan zuwa ina ne za mu samu ruwa tace tafiya kwana guda da wuni za a yi ka za a samu ruwa ita kuma ruwan ta ba na sai da bane ma na abin nan bane amma saboda tana da marayu yanzu na sauri take ta koma ta ga halin da suke suka ce to ga kunji amma sauri su kai ta wurin manzon Allah wane ne manzon Allah saboda san annabi ma na nan ba kace ke dai zo mu je ki gani ba ce masu kirnama ba sai suka tafi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo annabi ya ce ba za mu yi miki komai ba ba za mu cuce ki ba amma in kin yadda za mu yi amfani da ruwan nan naki kuma ba za ki cutu ba tace ayi ta gani annabi yayi addu'a ya sa cikin ya faɗi abin da Allah ya so ya faɗi ya sa a tulu da ya faɗi abin da Allah ya so ya faɗi ya faɗi a tulu na biyu bayan nan ya ce ku ko- ku zo ku ɗebo duk abin da muke da shi na zuba ruwa ku zo ku zuba aka zuba ruwa aka zuba ruwa aka ba dabbobi suka sha su ma suka sha babu wani abu na zuba ruwa a lokacin sai da suka zuba ruwa matan nan ta duba ta ga tulun ta sai ma ƙara cika yayi fiye da da dan da in suna tafiya yana motsawa wani ya zuzuba ma yanzu ya cika taf ba abin da ya rabu duba wannan mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan annabi duk da haka nan ba ta yi alkhairi ba annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam to wannan mata ta ce tana da marayu kowa abin da ya rage yake da shi ya kawo aka kawo aka hahhada ya ƙara yin addu'a ya dauka ya ba ta ce ta ce da marayunta sannan ya ce sannan kuma na yi maki alkawarin ko yaki muka zo a garin ku muka shigo wurin ba za mu taɓa ki ba za mu taɓa mutanen ki ba saboda kirkin nan da kike mana sallallahu alaihi wasallam ita ko da ta tafi daga nan ma ita ma da ta ga abin da aka yi bata ga abincin marayu an ba ta bata ya kai da zai ta kai ta ba suna rike da marayunta ta je ta ce to ta gamu da wani mace taɓa ganin mai alkhairi kamar shi ba dan haka kawai kai farko ma dai abin da sai ta ce kawai ita abin da take a musulunta kawai mu musulunta gaba ɗaya mu musulunta kenan suka musulunta muka- ita ta musulunta mutanen da suka musulunta sai aka gani wannan abin da dai nake nufi nan haɗawa ake ko walima ce ko wani abu sai ce a kawo a haɗa kuma ita ma wannan sunan ta walima kuka ce to me zan rama rama wasu wanda ya talakawa ne ba su da kunya ce sai wani fa yanzu ran nan wuri na ya zo nan wurin wallahi ba ina la ba so nake in ci mutuncin sa ba amma da muke magana da shi cewa ya rabban shi da cin nama a gidan shi ba nama wallahi ya fito sallah to yanzu sannan ka zo ka ce mai dan shi na makaranta ka ce kai kaza biyar ko ka kaza hudu kuma yana da ya'ya da suka kai biyu sun sallah ba yanzu daga sallah zuwa yanzu wata na magidanci ne yace wallahi ga mai ce raban shi da cin nama sun sallah da yadda iyalin su da nama sun sallah to sannan yanzu ka zo yana da yara biyu kace sai ya kai kaji guda hudu an kai makarantar ya'yan shi ya kace gani to haka a duba waɗannan to alayi ta halin ne mu koma zuwa ga wa alaikum salam na eh wasu soke shi ake ai na yi bayanin nan ne, ina jin baka nan ne cewa ai wasu ma da dama yaran ba su iya karatun ba ke sauke su na ce wasu soke su ake dama ba su kasu ba akwai waɗanda za a ga sun yi saurin girma ne sun fara malaman rashin kunya ko yan mata ne suna cin gama aji malamin yayi yayi saboda su kantar da su ba ta soke su ba ko su so kace da na yau shi yawa barakallahu fiki shine abin da ya faɗi na biyu yace sannan yanzu kuma wani tsarin da aka yi idan yaro zai yi saukar dole baban shi da maman shi sai su zo da dangin sai a rako shi wurin sai ya fito idan ya fito sai su ce masa ni su ta liƙa mai kuɗi su ta liƙa mai kuɗi su dangin shi kenan to wanda shi maraya ne a gidansu bai da kowa zai liƙa mai kuɗi in ya tuna ba wanda zai rako shi ba zai liƙa mai kuɗi wannan ya kaga wannan shine ɗayan da na mance babba barakallahu fik da suna ma sai a ce to yanzu in zai zo an shi za ta fike dole maman shi da baban shi sai su rako shi sai su rako shi in suka rako shi nan sai su tsaya cikin filin a rika certificate kuma a kalika mai kuɗi a kalika mai kuɗi a suna zuba a kalika mai kuɗi wannan wannan wannan wannan ina aka samu wannan a shari'a ko makaranta abin da addini kenan wanda ba likin nan kaga gobe dole ya zuwa wanda ya san ba za a liƙa mai ba zai zo to kuma wasu kenan daga lokacin watan saukar su ya zo to ya zama kamar na mai mai haihuwa ana nan ana da ruran ya za a yi ko da lokacin watan ya sauka yana kallon gidansu yana kallon yadda za a yi daga nan shi kenan kuma wata ɗabi'a ga yaro idan ba ku sani ba kuma kun sanin ma shi yaro fa a lokacin da yake da bukata gani yake yadda baban wancan yake haka ba dai duk baba ake ce muku ba kowa ya ce baban shi kowa ya ce baban shi kowa ya ce baban shi to shi a wurin yaro baba duk baba ne haka baban abinda wancan baba zai iya shi ma baban shi zai iya tunda shi ma baba ne shi yasa zaka ga yaro dabi'a sa in ya zo wani abu da ya gani sai ce shi ma zai gaya baban sai zo mai baban shi zai iya baban jini ne sunan nan da ya hada ya ce baba shi yaro a wurinsa duk baba baba ne yadda baban wancan zai yi mai abu shi ba baban shi zai yi mai wani abu haka da an zo yin irin waɗannan abubuwan yanzu baban shi bai mai ba sai karfin ciki ya ce baban shi damuwa ce bai yi da shi ba shi yasa shi ma bai ba ai shi ma baba ne kamar yadda wancan yake baba shi ma baba ne na taba gaya maku ko wata rana a nan zamani college akwai wani mutum fati yake sana'an fati yake sai ɗauki yaron shi sai zamani college yana kokari yana samun kuɗin fatin nan yana biyan kuɗin makaranta amma yaro bai yin performance sosai baya abun nan baya baya baya sai ta faɗa ina kan wahala ina biya ma kuɗi ina ba ina ma abun nan wata rana sai aka yi jarabawa sai ya zo ya ɗau yaron a mashin shi ma yadda kowa ke zuwa na ɗaukar nashi ya ga abokan shi na ɗan ajin suna ta shiga mota suna ta shiga mota ana ta ɗaukar su shi kuma ya zo ya ɗauko mashin mashin a ce ya yi baki ya sa yaron na yana bungura mashin yana tura mai yana turowa yana turowa kayan an zo za a wuce wasu yaran sai suka tsaya ka tsaye da motar gidansu suka tambaye shi mali ya aka yi ne ko mutum mutum kam sai ya ce a sai suka ce mai sannu a ban wani ya ce yawwa yawwa yawwa sai ya ce kun yi kokari ko ce mu ga result ɗin ku yadda ya ce wacce ya ce kai you are good children good children good children sai sai sai sai sai sai yaron nan ya an kalli sai tashi yana jin ana ce ma wasu abun nan ne shi ma da aka zo wani wurin aka zo wasu yaran suka tsaya suka tsara tsayawa yaron ne ya kalli baban yaron nan sai ce you are good father tun da ya ɗauko yaran shi a mota shi ne da good father shi ko gashi yana tura masu kaga shi ma bai fassara baban shi sai bi shi da gudu ya ji haushi tun da gashi shi ya ce good children shi ma ya ga wasu a motar su baban su na tuka su suka sauke irin su sai ce ya good father shi ko ga baban shi na tura ta ba shi yar yaron da gudu sannan makarantar sai sai principal ya gan shi yana abin da sai ya kira shi sai mace aka yi karanta masa ya ce mace da shi da sai ce to tun tun yake sai mai magana ya ce ka ga yara da kake ganin su nan kada ka ɗauke su ka kai su makarantar da suke ganin kowa ya fi su kana so ka yi karatu ne to ba zai karatu ba saboda yana da psychological defect yanzu duk abin da ke faruwa mu kaga yaran nan za su zo da abinci shi bai zuwa da iri za su zo da kaza za su yi da iri za su zo da komai su wurin su mai sauki ne shi ko komai wurin su mai wahala ne to wannan tunanin shi tunani yake kaman kai in yi kai kai ne ka so ka zama yadda kake ba kai haka kake ba kai in yi kai to karatun da kake tunanin zai samu nan ba zai samu ba saboda ka shawara ta ka cire shi daga makarantar nan kamar yadda shi kan wani wuri kusan daidai inda irin rayuwar abin da take amma nan wurin ta fi karfi saboda yanayin yaran da yake kallo a nan wurin da yanayin yadda ake kawo su da yanayin yadda rayuwar su take in ba kai sa abu lalacewa ma zai sun in ba sa abu daga nan sai fara ganin abu mutum yana dauke ma haka ne ko ba ka bane to shi ne abu to kaga shi ko yana ganin baban shi ma ya isa yi irin wancan ne shi ma shi ne zai bad father tun da ya zo shi ma kamar yadda shi ma yi bad boy da ya zama bai da result da kyau to shi ma baban shi zai bad father tun da bai da mota ya kamata ya kokari shi ma ya samu mota a rika daukar shi a cikin mota kamar yadda ake daukar sauran yara kun gane kun gane da baban to ba gata bane ka tashi ba karfin ka ba ka kai wani wuri ba ka je ka tusa kanka cikin waɗanda kake ganin abun nan ne matsala za a samu daga baya wurin yara in ba ta ba sai su rika yin wata rayuwar da ta fi karfin su amma saboda abin da suke gani yau da kullum sai su ga suna neman su makama sai kai ma ka yi musu irin wannan rayuwa ya dan fito to mu bari haka nan na eh eh eh eh suna suna suna manya eh eh eh eh eh duk kuna makaranta wuri da gama eh eh eh eh eh a bakin na ƙarfe eh to yanzu ai ai ai ai ai in ka lura ai yanzu manya-manyan ƙasar nan ai disparity abu suke so ba sa son wani abin da matsalaka zai sai amfani da ke daidai daidai kana ganin yanzu ko wuta nan wannan wutar lantarkin nan gaba ba sai ta gagari wasu talaka ba ma wani eh to me yasa aka bar haka ake haka to lokacin da ake wannan kuɗi makarantar nan lokacin gwamnati ce take yin abubuwa in akwai mai kuɗi ma a lokacin da ya riƙe ma ɗan shi wani shopping wanda ya wuce ka'ida za a kira shi a hana shi a ce za ka ɓata sauran yara ne wannan abin da kake yi sauran yaran da ba sa samu ana yi masu haka za su ga cewa me yasa ko ba haka bane za a hana shi komin ɗanka komin mutum ko ɗan gidan sarkin ne tare za ku riƙe kwano ku je in kuna bodin school ku je domin ku kuka abin tare haka ne to eh kanjuwa eh to to to yake biya eh eh eh to to to to ai wannan ka'idar lokacin ba za ta maimaitu yanzu a nan ƙasar ce ba za ta maimaitu ba saboda yanzu dama banda ma maganar makaranta yanzu kana ganin akwai wani tunanin da zai sa a dawo da irin wancan tsarin a ce da yaran talakawa da yaran manya su koma irin makaranta kada a yi da wuri da shi yaron zai ma yadda ya je makarantar maman shi ta bari ya je wannan karatun tare da yan talakawa ni fa a nan garin na san matar da wata rana ma za a ɗauki yara ne a sa su ba mota aka zo da mota yaran gidan za su fita a mota aka ɗauko yaran wasu ma'aikacin gidan ne a sa su a mota kawai a aje su makaranta ta ce wallahi ba za a haɗa waɗannan yaran da yaran ta a mota ba a aje su makaranta kawai a aje waɗannan a wuce a aje waɗancan tun da yau ba mota da za ta kai waɗannan ta ce wallahi ba za a sa su mota ɗaya ba Allahumma illa su su jira a je a aje naka a dawo sannan ba haka nan su ɗauki wannan motar su a kai su daga baya amma a haɗa su mota ɗaya ba za ta yadda ba kuma akwai gidan da na sani duk ƴaƴan mutum ɗaya ne ma amma wallahi ba su yadda a haɗa yaran a mota lokaci mota ɗaya gaske sai dai a kai na can a dawo sannan a ɗauki waɗannan a kai su daban waɗannan ne za su yadda su aji ɗaya ɗayan masal ɗan gidansu ma ba su yadda sun sun shiga mota ɗaya balle su aji ɗaya da wani ai tunanin makasar mutanen ƙasar ne ya riga ya wuce duk da kake tunani in kana tsaya kana kallon abubuwa duk yadda kake gani abubuwa ne kawai yanzu yadda suke ta tafiya suna ta tafiya ne kawai a baibai ala ayyata halin ne mu koma dai mu nan Allah dai ya sa mu shiga aljanna nan da muke magana da sau ita ce maganin bakin ciki farkon wanda zai shiga aljanna dai muka aka ce annabi ne sallallahu alaihi wa sallam an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tira da amin ta Allah tabbata gare shi ya ce ati babal jannati yawmal qiyamah zan zo kofa aljanna ranar tashin alkiyama in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam fa astaftihu sai in nemi a buɗe kofar fa yaqulu al-khazin sai mai tsaron aljannan nan yace man anta wane ne kai fa aqulu muhammad sai in ji muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam fa yaqulu bika umirtu alla afkahu aili ahadin qablaka da kai ne aka yi umarni kada in bude ma kowa gabaninka kada in bude ta sai kai sai ka zo saboda haka yanzu za a bude sai a bude ya fito wa anhu sallallahu alaihi wa sallam qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa anhu radiyallahu anhu wannan da ya ruwaito hadisi ne na bata an anas ne wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce ana aktharul anbiya tab'an yawmal qiyamah ni ne na fi kowa daga cikin annabawa mabiya ranar tashin alkiyama mabiyan annabi sallallahu alaihi sallam ba kamar su wa ana awwalu man yaqra'u babal janna ni ne farkon wanda zai kwankwasa kofa aljanna kuma abude ya fito ko to sai zuwa ne na biyu wajen shiga aljanna kenan shi dai shine na daya sai na biyu ummatu muhammadin sallallahu alaihi sallam al'umma manzon Allah sune wanda za su fara biyowa wa nabi hurairah radiyallahu an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi daga Abu Hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah mu mu ne da karshe a cikin mazan zamanin al'umman da aka zo wal awwaluna kuma mu ne da farko kenan ranar tashin al-qiyama zai zai bayani wa nahnu nahnu wa nanu awwalu man yadkhulu aljanna mu ne farkon wanda zamu shiga aljanna bi da annahum utul kitaba min qablina duk da cewa an ba su su littafi gabanin mu su wadancan wa utinahu ay min ba'dihim mu kuma an ba mu namu daga baya muka zo faktalafu su suka yi sabani aka ba su ranaku ma suka saba fadana Allah limaktalafu fihi min alhaq mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mu ga abin da suka yi suka saba su na gaskiya mu ba mu sabani ba an ba mu ga gaskiya mun rike fa hada yawmuhum alladhi ikhtalafu fihi ga wannan ranar ma da suka yi sabani da aka ba su ba su karba ba hadana Allah lahu mu ko Allah ya shiryar da mu shine qala yawmul juma'a yace ranar juma'a da su aka ba duka suka ki karba fal yawmu lana saboda haka wannan ranar ta juma'a ta mu ce wa gadan lil yahudi gobe kuma ta asabar ta yahudi ce wa ba'da gadin lin nasara taji gobe kuma ta jibi ta kiristoci su kuma ranar lahadi kaga jin wai kiristocin Najeriya da suke cewa wai ba a yi masa adalci ai ba su san ba su ma san me adalcin ba saboda nan wanda suka girma sun san ran da da juma'a ne hutu a nan kasan ba rana asabar ba ko ko ba ka sani ba ka ka sani wa dai a ni na san lokacin na san sadda da ba rana hutun da ake ba rana ba rana asabar da ladi muke hutu ba da da ko makaranta ana makaranta ko amma kai aka mata ka sani tun da 1974 ni na san sadda lokacin ana zuwa makaranta ba a zuwa ranar juma'a ba zuwa makaranta ba ranar juma'a ke zuwa makaranta ba to da aka ba a zuwa ranar hutu ne aka tsaye daga baya kuma aka baci aka goma ta to kaga ni ka mance ne amma ya kamata ka san wannan to amma yanzu ka duba sai ka rika cewa an tuke su mu ranar juma'a ba a hutu ana zuwa aiki sai dai a ci rabin rana ko kuma ka ci zuwa ka in ka je ka ilawa da kanka amma ba hutu aka za ka aka ce kanka da ba kai ne za ka ilawa daga dama ko kuma in kana Abuja kai taho wa ka kawai tun da tun da wuri ba amma ba ce ba aka yi taho ba kai ne kawai kake ba kanka hutu amma su officially ranar asabar da ranar lahadi hutu ne kuma ko aiki ake ko menene ake mu yanzu ranar jarabawa ma sai a sama yaran mu ranar juma'a da jarabawa wasu ba ko sallar juma'a suna rasa in za a yi waye in za a yi wata jarabawa duk wanda ya makarantar boko ya san ya taɓa yin jarabawa a ranar juma'a to haka sallah ma taɓa yi to to to ka ji ko to ka du to auna to yanzu kai kana ganin kiristocin ƙasar nan aka ce wata jarabawa kowace iri ce ko cambridge ne za su shirya jarabawa suka sa masa ita ranar lahadi za su je su rubuta ta walaikun salam to to to to to to an ce dole a ce ai baka isa kaza lahadin nan ba ai dun mun yi makaranta ba wanda ya taba ganin an rubuta takarda a makarantar boko ranar lahadi a sadaraba a dan tebul a rubuto ta wallahi ba za su yi ba kuma za su ce ma ƴaƴansu ne kan ku je duk abin da za a yi a yi dole ne sai dai a yi maka su daban amma mu ba ranar juma'a aka zo ka sa yara kuma in dai an sa jarabawa ranar juma'a aka ce ma ɗalibi na gaske wanda ya san yana so shi jarabawa nan ko ya je masallacin juma'a hankalin shi bai wurin juma'a nan bai wurin kutuban nan kan jarabawa na hankalin shi to sannan kuma aka tashi sa ta hamsai wucin wani lokaci ai mu duk inda aka yi ana kilashin da addinin mu saboda za a zo wajen sa ta hamsai wucin kuma ba a kula da lokacin sallar mu ba mu sai kawai a buga shi duk sadda ya kama in sha biyu ne a ce sha biyu zuwa karfe biyu ko zuwa karfe uku duk lokacin jarabawa ne su ko ba wanda zai taba wannan lokacin nasu na coci amma wai su ne suke yawo suna ta ba masa adalci wai saboda a kudi akwai akwai akwai rubutun arabiya ne kuma rubutun ajami ne to na kai sai su tabin murare su a cire a cire a je a biyu a cire a biyu har suna murna wai an masa sabon yanzu an yi sabon an masa sabon ka abin nan mai yanzu an cire wancan nada an cire sojoji su ma a cire nasrun min Allah da ke jiki a cire ai akwai sunan Allah da da sojoji duk musulmai ne ya za a ce Allah saboda haka a cire ba ta maganganu a kan wannan ko ba wanda masu magana wanda za su yi magana su yi a wannan ya yi magana ce to gungwana yake wakiltar mu sai mana ba gungwana yi wani gungwana yi ne mana ku dai ku ga musu gwamnati yake wakiltar mu muna yi wa inda muna da wanda suke da ruhi muna da abin da mu bamu da bamu da bakin magana ne mu bamu da mu bamu da haƙƙi a ƙasar bamu da haƙƙi in ba ce ma gwamnati yake kin ma ka kai wani sharri su abin da za ka kai gwamnati ko kace ko gwamnati ko kan gwamnati gwamnati yake wakiltar mu Allahumma illa wata kila wanda ba a rasa ba tunda ba a jabi gaba daya a ce duka mutane irin su daya akwai bayan Allah amma dai mafi yawancin masu wakiltar mu gwangwanaye ne abu da wani amfani kawai suna wakiltar kansu ne Allah ya ba mu mafita kawai fa hada yawmuhum alladhi ikhtalafu fihi shine suka saba in ba ka juma'a asali mu ma juma'a ranan mu ce raba mana akai musulmi ranan su ranan juma'a kiristoci ranar su ranar lahadi yahudu ranar su ranar yahudu kuma in ka kalli masu yin aikin hanyar nan ka bari ka gani ranar asabar ko za ka suna aiki ba yadda za ka gan suna aiki ranar ranar hutu ce ba za aiki ranar to kuma ka kallo ranar Kirsimas za su zo su yi aiki mu ko ranar in mu ranar sallah ne za su ce leburori su fito a aiki su ba su da sallah dan wai gobe sallah za su yi aikin kuma ta aikin hanyar nan za ka suna aikin da leburori suna ta aiki su ba ruwan su da wannan ba sallah bace su a wurin amma ranar Christmas ba za su zo ba ku bari ka auna da kanka ka gani ka bari ranar Christmas din ta yi wannan ba ga tunan za ku zuwa ba ka bari ranar Christmas din ka gani ko za su yi aiki rana ba ruwan su na to to na uku alfukara fakirai fakirai waɗanda su ne namba na biyu su ne waɗanda za su zo su abin nan ɗinsu su ne waɗanda za su shiga abin nan ba alfukara su ne namba na uku bayan cikin al'umma in an dunkule an ce ummatu muhammad to a ciki kuma akan ware wasu su ne fukara an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 amin ainisu yawmin kenan yace waɗanda suke talakawa za su riga shiga aljanna su riga waɗanda suke mawadata sai sun yi shekara 500 a aljanna sannan mawadata su shigo yake cewa ai wannan 500 din shine nisu yawmin rabin yini kenan za a awa su awa kamar awa goma sha biyu kenan a cikin aljanna sannan waɗanda su shigo to awa sha biyun nan shine daidai shekara 500 wa inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun kaga haka to rabin yini shekara 500 kenan za su yi a ciki wa fi lafzin yadkhul fuqara'u almuslimin aljannata qabla al-aghniya bi nisf yawm aka ce mawada talakawa za su riga mawadata shiga aljanna yace da gurgurdan rabin yini wa huwa 500 amin shine shekara 500 a wannan rabin yini a wancan wurin to za mu zo mu bayani akan wannan rigan riga shigan to shi ke nuna daraja ko loluwa ko komi don wani zai iya ya zama ya riga shiga amma kai kuma ka shiga daga bayan kuma ka fi shi sama ka fi shi ko loluwa kamar yadda za ku gani وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل يدخل فقراء المسلمين قبل أغنيائهم بأربعين خريفا وتوسوف تلكاوا مسلمين za su shiga aljanna kafin mawadatansu da kamar shekara arba'in ko kharif kharif kamar lokacin da bazara lokacin da za a ce saboda yanayin sanda itace za su karkabe su a ta juya wannan wasu kan ce shekara saba'in ake yi ciki wasu ce dai gashi nan wallahu alam saboda haka za su yi kharif arba'in وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الله أنا إن فقراء المهاجرين wato talakawa daga cikin mutane muhajirun yasbiquna al-aghniya yawm al-qiyamati ila al-jannati bi 40 kharifan za su riga mawadata ranar tashin al-qiyama a cikin aljanna da kharif 40 za su shiga nan wal jam'u to ya zamu hada hadisan nan an ce ne su yawan daidai shekara 500 nan kuma an ce 40 kharif ya za a yi hadisan a hada su duka domin sun inganta to ya za a hada su yace wal jam'u bainal hadithaini wallahu a'lam yanda za a hada hadisan guda biyu Allah dai shine mafi sani annal fuqara yace su talakawa minhum man yasbiqu al aghniya bi 500 amin daga cikin su akwai wanda za su riga magaba mawadata aljanna shiga aljanna da shekara 500 wa minhum man yasbiqu bi 40 aman akwai wanda za su riga kuma da shekara qarib 40 na annabi yakan faɗi magana wani wuri ya faɗi wasu na talakawan su ma cikin su ai ba daidai suke ba wajen taɓa wasu da wajen abin nan ba yace bi hasabi ahwali al-fuqara wal abniya nan ana la'akari da su halin talakawan da kuma halin mawadata na taba ganin wani wata rana ya bani mamaki za a je masallacin juma'a kuma ni ma ranar malaki zaki amma yana tafakkare shi ne wani ya mai magana ya ce ba ta masallaci wanda ya ce ni gaskiya wannan aiki amma wai sai ya ce ai dai duk da haka nan ya ce mai gaskiya matsala ce a ce ba za ta tafi ya ce a a shi bakarin shi yake amma ba kada ya manta an ce talakawa za su riga da shekara za su riga su ce ai talakawa a lahira an je su ne gaba gaba gaba gaba da haka wani ya bi zai ce a nan babu a can ma babu irin wanda za ta masa fasirar duniya wal akhirah kuma zalika huwa al-khusran al-mubin ba wai da an ce mutum talaka ne shi kenan ya zauna ya ce amfani da wannan sunan na talaka ya zaman shi kin komi ko kuma sannan ya ce wai tunda haka ne ai su za su riga ma shiga aljanna ina in mutum ya sake wuya bi zai ci ba haka ake nufi ba waɗanda suke ba su nan fukara yanzu ka zo ka ce masa a wannan misali alu suffa ai talakawa ne har ma abin da za su ci ma wahala ne amma ba kan kuma tabaro garuruwan su suka yi gaba ɗaya suka zo suka zauna wajen manzon Allah ba abin da suke daga karatun Qur'ani sai bauta ibadoji sai kuma in za ta ji yaki su tafi su je su kare abin nan ba kuma ba su da komai abin da za su ci ma sai annabi ya samu sannan a zama su duba Abu Hurairah da yake ba da labari wata rana yunwa ta ta sa shi gaba ya tsaya ya tare hanya Abubakar ya zo ya mai tambayan wata aya ya ce ba tambayar aya nake ba so nake kawai a gama ya ce mu tafi gida akwai wani abin da za ta ba kuma bai ban faice haka ba Umar ma ne mai haka bai faice haka ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana gani na ya gane ya gane muka tafi gida muna zuwa gida sai ga wannan nono an kawo a kofi aka ce ga nono an kawo ya kalli nonon nan yace Abu Huraira alhamdulillah Allah ya ciyar da ya ka kira alu sufa yace saboda wajen mutum 70 a kira su yace ka ya kalla yace to ai wannan komai kada aka bari na canye ma wannan ba zai mun komai ba ma ni hadai tunda manzo Allah ya ce a kira yace a ci abin nan ba kenan aka tafi ya je kira su annabi ya karanta abin da Allah ya so ya karanta ciki aka ba su shi ya rika masa suka dinga sha suka dinga sha har kowa sai ya sha ya koshi ya koma ya sha ya koshi ya koma har aka zo kan shi yace yanzu sai waye rage Abu Hurairah yace saura ji da kai yace to karbi ya sha sha yace ya sha ya sha ya sha ya sha yace ya ci sai kara ya ƙara sha ya sha ya sha ya ƙara ce mai ƙara haso ya ce mai ƙara ya ce ina har yanzu ba sauran inda zan sa in na wuce nan yanzu to an yi banna ya ce saura kai yi saura ne an ce ce annabi ya karɓa ya ce saura to a ka ga waɗannan mutanen kuma da muka karanta nan az-zuhadu mi'a aka ce wata rana ma sai da suka rasa abin da za su kai ta rigima a masallaci suka da saura duwatsu suka tashi dai suka ce kai ya kamata dai mu je mu ga manzo Allah halin da muke ciki da suka zo shi suka tarar da ya daura dutse biyu ma sai a yadda kuke dukiya wannan ba ku ci ba ni ma haka ne kuma ko kun daura dutse ɗaya ni biyu ma na daura saboda sanin yunwa to ka duba aikin da suke amma a cikin su mutum an zo an ce mashi an je ma an yi faɗan an zo an ba shi abin da za a ba shi shi ba cikin su yake zaune ba amma yana gidan wani ne a inda yake zaune aka zo aka ba shi kasan da aka yi wajen yakin aka ɗauka ya tafi kiyo ya samu abin da zai ci ya dawo aka ce ga shi ka san ka annabi yace a baka yace nani na jihadin da aka ja ka samu ganima ne annabi ya baka yace to ya dauke ya tafi gaban manzo Allah na je kiyo na dawo sai na taraka aiko da wannan kace a bani yace ka san ka ne na ganimar da muka yi yace to manzo Allah ni ba saboda wannan nabiyo ka ba ni abin da nake so kawai zama na tare da kai ai ta fita yakin nan ana zuwa ana dawowa kibiya ta shiga ta nan ta fita ta nan in samu aljanna shi ne ko abin da sa nabiyo ka akai da je sai na to wala shi ba za shi wannan abun ba shi ba dan wannan biyo annabi ba kuma haka din kau aka fita yakin aka dawo da shi kibiyan nan ta za ki ga tanan ta fito tanan annabi ya ganshi aka ce ne ga mutumin ka yace shine ko yace shine yace yayi ma Allah gaskiya Allah ya gaskata shi annabi ya dauke sa shi kabar yace ya Allah wannan bawa ya taho ya baro kowa na shi ba shi da kowa na Allah na yarda da shi sai maka yarda da shi gashi nan to kaga wannan a ce mutumin da zai ki sallah ya ki bauta ya ce shi ki sallah ne saboda haka shi ma a sallah yana shine gaba gaba a ina yadda kake baya nan can ma baya inda ba za ka mutum da bi Allah ba da ka to hawan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku kiyaye baya baya ga addinin nan domin duk wanda yake yin baya baya yace ina tsoron har a lahira ma baya baya yake ne sai yake da ba ai haka mutai saboda yace shi talaka ne saboda aka bai addinin ba kuma yace wai ai sune gaba gaba aljanna za ku fara shiga inna ai lahira ba nan bane saboda haka waɗannan su ne aka ce na hada bi hasbi awalil fuqara wal aghniya kama ya ta'akharu muqtal usatil muwahhidin bi hasbi awalihim kaman yanda ya ta'akharu muqtal usatil al muwahhidin bi hasbi awalihim kaman yanda za a jinkirta wato zaman waɗanda suke masu sabo masu kada ta Allah gurgurdan halin ko da sun shiga wuta ai kaga ya bambanta irin yanda za su za su zauna ولا يلزم من سبق الفقراء في الدخول ارتفاع منازلهم عليهم كما با انا nufin su talaka wannan da aka ce za su riga shiga aljanna ba a ce kuma za su kuma wadatan ne matsayi a ta in Allah ya ba mutum wadata anan ya ba shi abubuwa sannan ya ba shi kuma bin Allah tabaraka wa ta'ala wannan fadlullah ne yuti man yasha kyauta ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ga nan ga wadata ga addini ko mutum yana sarrafa dukiyar ba ita ke sarrafa ta ba shi ke sarrafa ta wasu suna addu'a suna cewa ya Allah ka ba mu dukiyar da mu ne ita za ta kare mu ba mu za mu kare ta ba ban sani ba ko yaran ya fito dukiyar da za ta kare ka ta kare ma mutuncin ka ta kare ka daga shiga wuta ita ce dukiya amma dukiyar da za ka yi ta kare ka ta gama kare ta ka mutu ka shiga wuta wannan musiba ce ita ce mun ta hal musiba babu kamar ta to shine saboda in an zo mutum yana da wadata wasu mata suka kama an damka masa makullin aljanna ne idan yana so ya bude aljanna ya shiga idan baya so ya wurgar to saboda haka su waɗannan da aka yi magana za su tsaya ne can ana bincike ko ana kamar yadda za a yi ma irin su Abdurrahman bin Auf amma ai idan ya zo ya shiga aljanna aljanna shi na can kololuwa kuma to saboda haka wannan shine abin da ake nufi bal saboda haka su aka ce bal kad yakunu al mutaakhiru a'la manzila sai iya yiwa wanda yazo daga baya kuma gidan shi ta kan kololuwa wannan kenan wayan sabaqahu ghayruhu fi dukhul koda wani ya riga shi wajen shiga sai yazo shi kuma ya wuce dan ciki bal gani ai ko nan ma duniya ba ana yi ba ka duba yanzu misali kai ka je in za a yi farin a indiya ka riga kowa zuwa a bare da kai amma shugaban kasa ya zo dai ina yake ko dai ina kake bai fito ba ka je dukkan makonka ka je sammakon ka gani in ya zo shi kuma an jima ina yake shi da ya zo daga latti daga baya ya zo to ko kai ka taba shugaban kasan in ya zo gaba da kai kuma ma ga wata doka da gare su in ka bari ya riga ka shigowa ka taba yin shugaban kasa to ba za ka shiga ba sannan kuma in yana ciki kuma bai fita ba kai ba za ka fita ba ko mi za ka ji zai malar zai ka san wannan ba ce ka gobe ta rana ina magana yake ko ba ta ba ka gani ba za ba ka misali kana ji ba da baka gane ba da ka zaura ba cewa aka yanzu a nan duniya lahira in an je mutum zai iya zuwa latti ya shiga daga baya wani ya riga shi shiga amma shi in ya zo kuma zai wuce wannan din gidan shi na kan kololuwa kuma an riga shi shiga sai na ce ai misalin ma ko a nan duniya ana ganewa yanzu in NDA za su yi parade din su na passing out a kaddara ka kwana ma wurin ba ka je da wuri ba ka shiga da wuri in shugaban kasa ya zo kujera ku daya to shine ka gane yanzu to amma tare kuka zo to sanan duniya ba yi bambanci wallahi lahira haka ba shi dabba ne aka yi ta kadai ba duk da wata kila abin nan din ne zai ba da fa'ida abin nan ba amma wani zai iya shigowa daga baya saboda aikin da yayi ni san shi malam kamar yadda kake ganin muna kallon taurarin nan daga sama yanzu nan tashi take kuma an yi magana waɗannan bal Allah dai shigar da mu kawai fal gina idza husiba ala ghinahu fawajida qad shakara Allah ta'ala fal ghaniyyu ne idza husiba ala ghinahu mawadaci idan aka mai bincike akan wadatarsa aka mai bincike wa wujida qad shakara Allah ta'ala fihi aka samu cewa ya gode ma Allah tabaraka wa ta'ala a ciki wa taqarraba ilayhi bi anwa'il birri kun ga maganar da muka faɗi kuma ya kusanci Allah da wannan dukiyar tashi da nau'uka daban-daban na da'a na biyayya sautatawa wal khair da alkhairi was sadaqa da sadaqofi diyayi da wannan dukiya da aka baki to wannan wal ma'ruf da kyawawan ayyuka da aka sani na shari'a diyayi to kana a'la daraja min al faqir alladhi sabaqahu bid dukhul zai zama ya fi kololuwa akan talaka wanda ya riga shi shiga ya zo ya shiga farko amma shi bai da dama waɗannan abubuwan bai samu dama ba wannan sai sa ake cewa idan kai ka tasbihi kace Allahumma ma amsabi ko kuma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika wa minka wahdaka la sharika laka wa lakal hamdu wa lakal shukru aka ce rannan duk godiyar da ake so ba wa yi kai game da ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ma in ka faɗi wannan da yamma ko ka faɗi da safe to kai godiya irin wadda ake so bawa yayi na godiya sai zan lokacin baka samu dama ba ka rika hararo irin waɗannan azkatin na kusa kusa wanda zaka samu ka rige ma abu da yawa sai kai koda sai kai ne ka samu ka abun nan dinsa baka yi tasbihi ba baka yi kaza ba kace fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وكذلك تخرجون idan kai wannan aka ce rannan ka inda ka safafan da kai a wurare baka tattoshe ba yanzu da kai wannan na azka to ka toshe da wannan ayoyin da karanta kullum mutum ana son ya zama fatin kuma sannan mai tunani mai ibra wanda in ka ga can ta kulle ma kakka bage zau baka da komi in ka ga nan bai samu ba ka ga nan bai samu ba sai ka samu ka dai gutsuro wani yanda zaka toshe wani amma ya zama ka taso tun da ka ga baka da komi muntahal asara waɗannan su suka sa annabi kuka sallallahu alaihi wasallam da kai magana ka fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida aka ce annabi yayi ta kuka yayi kuka mai tsanani wani wani aka ce abin da ya sa shi kukan nan mai tsanani ya ce zai je ne lahira malam wasu daga cikin al'ummarsa a buɗe littafin su gaba ɗaya ko ina yamci ne ba su komi ba awa ashirin da hudu awa kaza shekara kaza a buɗe littafin mutum babu komi a cikin sai ne sau da haka annabi zai yi duk yadda za a yi shiga aljanna ma ba zai yi ba shi yasa ke kuka al'ummarsa ne wasu wawancinsu ya kai wawanci ta yadda za a zo ranar lahira duk yadda zai yi shiga aljanna ba yadda za a yi saboda littafin su ba komai a sai kwace kwace shirin to kuma ka gan kallura in za ga mutane da yawa mutane haka mutu ka hararo duk abin da za a yi ta yadda duk inda ta ɓaci ka samu ka saka wani abu in ko ta ɓaci ka samu kana da ɗan wani abu amma ina ya fito ko wala siyama ai ولم يكن له تلك الاعمال ko ya zama shi wanda yake fakiri kaga ba zai samu damar yin wannan ayyukan ba wasu baka iyawa ko kana iyawa kamar yadda wannan suka rasa ce raba ahlul dusud bil uju masu dukiya sun tafi da lada yusalluna kama yusalli suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim ko babu dashi su ga suna sallah ga azumi to yanzu ma wani lokaci ma ni na kasa ma gane abu domin yanzu masu shin ma wani lokaci su suka fi yin bautar da yawa nan zaka gani ina lura ai masu wadatar su ke kawo abin buɗe baki sun yi azumi su ma su ma sun yi su ma sun yi ga kuɗi kuma yayi azumi shi kuma wani talakan yana nan wani ma zuwa yake a cikin abincin da shi da azumin ba ina sane wallahi wani zuwa yake kawai ta zabtar abincin ne yana shi da azumi ba to wanda shi yayi azumin ya dauko abinci kuma ya kawo bayan shi yayi azumin kuma gashi shi yazo ya da wasu masu azumin kai kuma ba karanci kama yayi azumin ba daga abincin to wani shi bai ma azumin ba sai lallaba ana ci masu azumi na ci shi ma yana ci gandai ne gandare kala sai kudin da gidan shi ba zai rika lura da abubuwa ba lura da ba ila da Ina lura wanda da ina gani wanda da yawa na zama kuma za su yi. Abin ko an za a jafan duwa ta wajen da kusa da motar da take sauke kayan su lallaba wani su su su bulla kawai. Ai ta cin abinci da su ko su ba su yi azumi ba. Saboda dai tun da ba tona za a yi ba ba su kai duru ba. Amma mutum shi ne su kunya. kawai baka yi azumi ba ka zo ba ka azumi su zo su zamu ta baki kai baka kalli cewa baka kuma wani fa lafiya shi lau kawai kimi yake ganin da ba dama ce bai da ita ba ganin dama ce bai ba kawai shi sannan ya zo ta cin abincin masu azumi kai baka kalli wanda zai ɗauka azumi ba kuma ka kalli ramadan ba ka na gani ba ga masu kuɗi fa wani shi ya sai gero ya sai suga ya sai shinkafa ya sai komi ya gama raba wa mutane ko ina alheri ya kai ya rarraba ya zo ya sai wasu ɗan uwansa da tsofaffi da abin nan ya sai masu ma kayan sallah ya gama biye wannan wasu ya ɗauki kuɗi ya babba su ma bayan wannan ya tattara ya tattara ga yana azumin ga yana komi kuma ya tattara a goma ƙarshe kuma ya tafi umra ya je ya shige cikin harami ya yi sallah sallah raka'a biyu a cikin harami sai ka shekara shekara ɗari biyu da talatin har da wata shida sannan za ka iya yin kamo wannan sallah raka'a biyu kuma a kullum kana yin guda goma sha biyu ba fashi ya fi gani wannan sani shekara ɗari biyu da talatin har da wata shida mutum zai yi yana sallah kullum sai ya yi raka'a sha bai fashi ba sannan zai kamo wanda ya je harami ya yi sallah raka'a biyu to shi ya je an yi tarawih da shi ba ma biyun ba ya yi goma farko ya tsada goma sha uku da dare ashirin da uku kullum dare to kuma wannan talakan miskinun miskinun yana nan ya zo nan ya dare ya daure ma ya akamcin a nan sai ya ki kuma ya koma waje ana sallah yana labari ya kake ganin wannan bambancin su da wannan al'aira ko kuma yana zagin wannan dalilin ma ya koma ma zagi ko to ya yawwa ya koma kamar shi ake ma ya ce duk wannan da kake ganin suna tafiyan nan ba dan Allah suke ba kai ne kake ba da sakamako ko kuma masu yin sallan ma a nan din ya ce riyar da shi ba ba dan Allah suke ba wata sallar wani ma ya ce wai wata rana da ake sallar da dare ya ce yo maka muke da zamu zo mu ta sallar da dare maka ne nan da maka ne ake sallar da dare mu nan maka ne zamu zo mu ta sallar da dare ku auna yadda mutane suke sannan mai kudin nan ya dawo kuma bayan yayo wadancan sai ya dawo kuma litinin alhamis azumi litinin alhamis azumi ni na san mai wadatar da na san yana da wada abu amma cewa ya lokacin bacci shi karfe uku idan ya kai uku kawai ya tashi to shi ko talakan ka lura unguwar da kake kai ma kalli wani wanda ka san talakan ne daga shi kuma karfe nawa ke tashi ya zo masallacin wani da da tsiya ke samu raka da kuma da an sallame ya wuf ya fara fita to ya kake gani shi kenan sai zauna ya ce saboda haka su an gaya masa su za su fara shiga aljanna tun an samu kashi gande kana kaza an shiga amma maganan kololuwa ha ba ida da gare wala wala zari an dai samu ko ya zamu shi ne to an tsare mu shiga Allah za mu shiga din haka sai an samu ma dai shi ke ko da dama dama da dama dama an samu an shiga amma dai gaskiya mutane in ka lura da yawa zaka ga abubuwan ne saboda zaka ga mutum sallan nan da azumin bai yi ba in kuma yazo azumin ma ko da ramadan ne yazo ya zauna ba waɗannan sallolin kuma dukkan sai da aka yi magana man sama ramadana imanan wasisaban غفر له ما تقدم من ذنبه aka dawo man qama ramadana imanan wasisaban sannan man qama lailatul qadri kuma imanan wasi dukkan su akwai wannan kuma sai zama duka waɗannan babu akwai matsala akwai matsala shine ulul himma mutum ya zama yana da himma wajen yin abun nan ba to amma mutum ya zama kawai sai shi ya yarda da kasan da abun nan ba in ba ya sa'a ba kasan nan to rasa ta ma za a yi da wannan sakakin ita ta kasan da sakakin nan za a rasa ta gara mutum ya dage ya himma duk yanda ma da inda an samu an shiga ya zama inda aka abun nan amma ya zama sakaki yayi yawa to wallahi kasan ma ba za samu ba to saboda haka wannan shine da abun nan wala siyama idza taraka al-ghina fi amali musamman ma idan ya zama ya hada wannan wadata fi amali wato abun nan bako wallan yakul lahu tilka al-a'mal wala siyama idza taraka al-ghani fi amali shine nan balle ma idan kuma shi ba wadatin ya dawo yana musaraka a aikin da talakawan ke yi shi ma yana yi ya riga ka masallaci ya riga ka shiga sahun gaba da daddare ya tashi ta sallah ya karanta alqur'ani rana alhamis ranar litinin ya azumi ya turo kuɗi ya sadaka ya ciyar da wasu ya shayar da wasu ya ɗauki ɗawainiyan wasu ya taimaki marayu ya yi kaza ya kaza ya kaza kai kuma babu kai akwai matsala kowa gurgudan abin da yake iyawa shi zai yi kowa gurgudan ba a tsora ma rai abin da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha gurgudan abin da aka baka gurgudan abin da ake nema wurinka ko shekaru ne aka baka da yawa to abin da ake nema fa wurinka kuma da yawa wajen aiki nawa kai da aka baka shekaru kaza har ka rayu zuwa kaza mai kai ba a kwatanta ka da wanda bai dade a duniya ba nan da nan yana zuwa ya mutu ba a kwatantawa amma babban alkhairi aka ce Allah ya ma tsawancin shekaru a duniya sannan kuma ya ma muwafaka da kuma aikin alkhairi a cikin shekaru ga kai shekaru da yawa kuma dukkan ciki bauta Allah kai dai wannan shine ta kowane ku duba annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da aka zo daukar rai da yake da ya suka samu abinda su ya faru ya faru da shi da mala'ika mai daukar rai daga koma aka gaya masa cewa akai dawowa ka je ka ce mace in yana so ya dade ne ya zamu bajimi ya tafi bajimin ma duk yawan gashin shi za a ba shi kowane ya zama shekara yi shekaru daidai yawan gashin bajimin nan yayi a duniya sai ce to bayan nan zai ya faru ya ce kuma ka mutu sannan kuma a tambaye ka daidai yawan shekarun da kai daidai yawan kuma mai ka zo da shi ya ce a haka ne a ɗaukai ba zai yadda ba to da in aka yi tsawon nan aka yi tsawon tambayan nan yace ba za sha ba to da ka bukata a wal maziyatu a wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya tozartar da ladan wanda ya kyautata wal maziyatu maziyatani dan haka wannan bambancin da ake magana nan kala biyu ne as-sabqu war rif'a a riga shiga da kuma in mutum ya shiga din a ina yake dagawa waqad yastami'ani wa yanfaridani akwai inda suke haduwa duka wani ya riga shi gan sadan kuma ga cikin kololuwa wa ya hasulu li wahidin as-sabq wa rifa mutun ɗaya kan samu wannan gashi ya riga shiga ga cikin kuma kololuwa wa ya dumani ko akan rasa su afa wani lokaci akan rasa su ko wa ya adumuhuma afa wani kuma yana iya rasa su kuma waɗannan ne gashi bai riga shiga ba gashi can sama babu waya asali da akhar asabq duna rifa ana iya kuma a samu wani shi kuma ya riga ya shiga amma ba kololuwa yake ba ya riga shiga amma wal akhar ar-rifa duna sabq wani kuma zai zama gashi san kololuwa amma sai daga baya shi shiga amma kuma da ya shiga aka wuce da shi tabbacin kau akan wannan da suka riga shi shiga wa hada bi hasabi al-muqtada lil amrayn wannan dukkan shi ana la'akari ne da abin da ya hukunta al'amuran biyu ko dai duka ko duka aw li ahadihima ko ga daya wa adamihi wa billahi tawfiq Allah dai muke roko ya datar da mu wannan in kana so ka koma can littafin nan mai jiran mu adil arwa ila bilad al afrah da imam ibn al qayyim in kana son cikakken bayani ka koma can na aka bayanin yadda ake shigan da kuma wanda za su kere mu wasu ya fito ko na ثانيا ابو نبي اول من يقضى عليه يوم القيامه ثلاثه farkon wanda za a fare masa hukunci ranar tashin alkiyama mutane uku ne waɗannan su za a fara gabatarwa a fare masa shari'a kuma shari'an nan ta suna da tada hankali matuƙa qala an abi huraira radiyallahu anhu qala an samu hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul inna awwala man yuqda yawm al-qiyamah alaihi wato farkon wanda za a yi ma hukunci ranar tashin alkiyama wanda za a fara gabatarwa a yi masa hukunci rajulun istashhada ay fa utiya bihi shine wani mutum da ya mutu yayi shahada za a zo da shi a taho da wannan mutum fa arrafahu ay na'amahu fa arafaha Allah zai tuttuna mai ni'imomin da aka yi masa kuma zai sarja san ni'imomin za a ce nayi ma kaza nayi ma kaza nayi ma kaza yana gaya masa qala fama amilta biha fiha mi kai da wannan ni'iman da aka baka ni'imomin nan qala qataltu fika hatta tushhidtu yace nayi jihadi saboda kai har nayi shahada haka zai ga ma Allah yace wannan ni'ima ta karfi da kaza da ka bani nayi ta jihadi nayi ta jihadi har aka kai lokacin da nayi shahada qala kadarta Allah zai ce kariya kake walakinnaka qatalta sai dai ka yaki ne li an yi kala jari saboda a ce kai mai karfin hali ka yi daki jarumi ne kai fakat kila kuma an faɗi din shi kenan ya kakka sakamakon ka kenan thumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an da Allah tabaraka wa ta'ala ya bada umarni ta ku kama shi ku kai shi wuta za a ja shi akan fuskar shi sannan a wurga shi cikin wuta wannan shine illar riya mutum yayi abu ko sum'a dan kai abu dan a gani ko dan a bada labari a ce kai ne kai kaza da yake Allah ta tsare ni wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama haka nan mutumin da ya koyi ilimi kuma ya karantar da ilimi shine nan ba na biyu gashi yayi ilimi kuma ya karantar da wasu wa qara al-qur'an ya iya karanta qur'ani yadda ake so fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha za a zo da shi shi ma a sanar da shi ni'imomin da aka yi masa kuma ya san ni'imomin ya tabbatar haka ne an masa qala fa ma amilta fiha to me kai da wannan ni'ima da aka baka kai kuma me kai da su sai ce qala ta'allamtu al-ilma na koyi ilimi ko ku'allamtuhu sannan kuma na karantar wa qara'tu fika al-qur'an na yi ta karanta qur'ani saboda kai saboda in samu lada qala kadhabta sai ƙarya ne ba haka bane tun Allah zukata yake kallo walakinnaka ta'allamta al-ilma li yuqala alim ka karanta ka nemi ilimin nan ne dan a ce ma malami sai jayayya da mutane وقرأت القرآن ليقال ليقال هو قارئ كاكرنت قرآن saboda a ce ma makaranci ne kai bi ma'anar kalma ka iya karatu faqad qila to abinda aka ce so a fadin nan an fadi shikenan ka gaba sakamakon kana can wurin waɗannan thumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nar haka shi ma za a bada umarni a jashi akan fuskar shi har a wurga shi cikin wuta sune farko nabi kenan Allah ka tsare ni sannan bayan haka nan aka ce a ina ne kuma qila wa rajulun wasa Allahu alayhi sannan na uku shine mutumin da Allah ya wadata shi Allah ya ba shi wadatar dukiya shi kuma wa atahu min asnafil mali kulli an ba shi nau'ukan dukiya kowane iri yana da wadata yana da wadata kaza nan yana da wadatar kaza nan duk abin da aka zo gaban shi Allah ya rufa masa asiri abin nan ya fi karfi ya fi karfin wannan abu fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu shi ma za a zo da shi Allah ya tuna mai a sanar da shi ni'imomin da aka yi masa fa arafaha kuma ya sani ya tuna qala fa ma amilta biha to ni kai da wannan ni'iman da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك yace babu wata hanya da kace a ciyar da dukiya kana so a dau dukiya ayi kaza kana so a dau dukiya nan ayi kaza kana so a dau dukiya ayi kaza yace face nayi wannan abin saboda kai na ciyar na bada inda kace a bada din na bada saboda kai qala kadabta yace ƙarya ne walakin naka fa'alta li yuqalu huwa jawad kawai kai ne saboda a cima mai kyauta ba kai bane dallada kawai kai ne saboda a cima wani akwai kyauta faqad qila kuma an ce ma din an ce mu kai mai kyauta ne sun fadi wannan da kake so su fadi thumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi thumma ulqiya fi an-nar da abada umarni a tashi akan fuskar shi daga nan kuma a jefa cikin wuta Allah tabaraka wa ta'ala tsare fa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fil ghazi wal alim wal jawad da aka maganar da Allah tabaraka wa ta'ala yayi ga wannan mayaki da yace shi mayaki ne wal alimu da wannan malami wanda shi malami ne wal jawad da wannan wanda yake mai kyauta mai yawan kyauta wa iqabuhum ala fi'lihim zalika li ghayrillah wannan da azabar da aka yi masu duk an yi masu ne da suka yi aiki ba dan Allah ba tabaraka ta'ala kowa manufar shi ba dan Allah bane wa idkhalihim an-nar da shigar da su wuta da aka yi duka wannan duka wannan da yi masu azaban nan da wannan da aka yi akan aikin da suke ba dan Allah ba da shigar da su wuta dalilun ala taghliz tahrimur riya wannan yana nuna mana karfin haramcin riya mutum ya wani aiki dan a gani wa shiddatu uqubatuhu da kuma tsananin azabar riya biya lalle za ta jawo mutum azaba mai tsanani tunda kaga waɗannan yanzu sai da aka ja su akan fuskokin su ma sannan aka wurga su cikin wuta ya fito ko wannan ana mana gargadi kenan mu kiyayi riya mu kiyayi yin aiki dan a gani shine riya sai wannan muka yi kuskure wani lokaci islamiya muna fassara masa mu ce war riya da riya wa sum'a da sum'a wal ujubu da ujubu to min kenan sai ku fassara komai ba yaro ina zai gane wannan sai mai war riya da riya wa sum'a da sum'a to ya riya gane me zai min kenan zai ce wal ujubu da ujubu da jiji da kai gara ma wannan dole ne a fassara masu riyan nan a ba su irin wannan kissan a nuna masu cewa ga illata karatu ba kada ka yi sun a ka rika yi don ka gyara murya ka ta daɗi don wasu su ji a nuna ma yara sun san da ake koya musu ba fa haddan nan a jaje masu haddan Qur'ani ta kadai shine abu ba dole a rika hada masu littattafai na tarbiyya wanda za su rika nuna masu karatun nan ga yadda za a yi a koya ma karatu a littafi a dauko karatun a sa ma a zuciya a ganshi a aikata a gabobinka to shine an yi karatu in ba ka ba sai zai haddace Qur'anin gaba ɗaya amma in ka ga mu'amalar shi ka ganshi shi daban Qur'anin kuma daban bai karatu bayin ya fito ko to naka wannan shine dan haka wa alal hafi ala wujubi al-ikhlas fil a'mal sannan kuma ana kwadaitar da mu a wannan hadisin mun fahimci akwai kwadaitarwa babba akan mutane mutum duk abin da zai yi rikai saboda Allah yasa ake so a shari'a mabniya ala al-aslayn al-ikhlas lillah wal mutaba'a li rasulillah duk abin da za a yi zama akwai ikhlasi saboda Allah wal mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka sai ai wannan ووجوب الإخلاص في الأعمال وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا wannan kenan inda ake ganewa a ce in dai mutum ya mutu yayi jihadi fi sabilillah zai samu daraja kaza zai samu daraja kaza wannan duka ana bala'akari ne da mutum in yayi saboda Allah yayi Allah yake nufi wa kadhalika sana'u 'ala al-ulama haka nan yaban da ake akan malamai cewa warasatul anbiya ko a ce kaza duka waɗannan dai da aka yi magana to fa ana yi ne ga waɗanda suke ulama rabbaniyin wanda nama kawai Allah kawai suke nufi game da waɗannan abubuwan ba dan su jayayya da mutane ba ko su gasa wa alal munfiqina fi wujuhil khairat kullihi awato wa alal munfiqina fi wujuhil khairat haka nan waɗanda suke ciyar da dukiyarsu kuma ta fuskokin alkhairai daban-daban su wannan su wannan su wannan كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا duka wannan gaba ɗaya ana nufin shi ga wanda yayi waɗannan aikata aikata saboda Allah tsantsa babu wani gaurayi babu wani shuhub babu wani gaurayi da aka yi da wasu abubuwa da aka gauraya a cikin aikin wallahi as'alli wa li jami'il muslimin Allah tabaraka wa ta'ala nake roƙo makaina da kuma sauran musulmi al-ikhlas fil qawli wal amal da Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu da ikhlasi wajen magana da wajen aiki wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wannan kadan ne ko a daidai shi na'am Allah kwana na ko to mun kwana Allah ba mu dace Allah shi mana gaba ai wannan hadisi shi kadai ma ya isa mun tsoro mu tsaya nan in kaddara Allahu lana al-baqa sati ne zuwa sai mu tsora Allah ba mu mutta na'am na na banjuwa eh eh zai iya yiwa zai iya yiwa in bata kai wadda ta kai abin nan ba tun da riyar kala kala ne akwai babba akwai karama wannan ya karaman ana sa ran wani ilimin Allah ya nama ya yafe amma dai suna da muni matuƙa zai iya yiwa ya danganta kowa ga irin karfin yadda yi akwai wanda za ta zama ta fitar da shi daga milla akwai wanda ba ta kai karfi haka ba wanda ba za ta fitar da mutum daga milla ba ba a shiga wuta ana sa'adar da ita amma mummunan wanda za ta kai ga hamu ta fitar da shi daga addinin gaba daya la tsare mu na سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وحدد أخلاقنا وقوي إيماننا وثبت عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا توفنا عن صراط عنا واحشرنا في ذرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وخشى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين